الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى حروف العطف قال باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والصاد وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع وأقول بالعطف معنيان يعني أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي وأما معناه لغة فهو الميت تقول عطف فلان على فلان عطف عطف فلان على فلان يعطف عطفا تريد أنه مال إليه وأشفق عليه وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان الأول عطف البيان والثاني عطف النصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين barkan mu da saduwa a yau a sabar sha daya ga watan al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma shine ita ce safiya ta sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar za mu tashi huruful atafi cikin littafin mu a tuhfatu samiya wannan kuma shine darasi na eh arba'in da ɗaya yace huruful atafi قال وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء والثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع wato waɗannan su ne harfa da ake yin hatsafi da su wato waɗanda ake haɗa wata kalma da wata da su sai zai bayanin su kowanne da ma'anoninsa da mahallin da ya kamata a sashi a larabci mai sharhi ce wa amma wa aqulu li atafi ma'ana yani ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi wato shi ataf ala atf yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ma'ana sa lugha ma'ana ta biyu ma'ana sa a yare na malaman nahwu wa amma al atf amma ma'anahu fil lugha fa huwa al mayl wato al atf bi ma'ana الميل أكل شيء عطف يعطف عطفا بدد مال يميل ميلا العطف معناه الميل تقول عطف فلان على فلان تريد أنه مال إليه وأشفق عليه أظن الميل في لجي أدير بسم مالونك من العربي شيء كركتها زوا جواني دان توسع مسا da haka za ka zance fulanin ya afufu allah mazaki wato wani yana jin tausayin talakawa ko miskini atafa fulanin alal yatim wani ya ji tausayin maraya ba su da al'afu shine almailu karkatar zuciya zuwa ga wani dan tausaya masa game da halin da yake ciki wannan alugan cikin wa amma al'afu fil istilah fa huwa kisman amma asalan zance na malaman larabci ko malaman nahau al'atufu a wurin yana da ma'anoni guda biyu na farko akwai atful bayan na biyu akwai atful nasaqi atful bayan wa atful nasaqi an nasaq zai zo bayanin kowanne daga cikin su da yadda ya kamata su gane bismillah
فأما عطف البيان فهو التابع لجانب الموضح لمتبوعه.
wato ina jin tsoron ka yi fataha a kan ta wajen atfu al'atfu wato ban tsammanin fataha ce a kansa ɗauri ne وأما العطف وأما عطف البيان فهو التابع لجانب الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات فمثال عطف البيان فمثال عطف, عطف البيان ومثال عطف البيان فمثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد أبوك فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة والثاني في المثال موضح للأول ومثاله في النكرات قوله تعالى من ماء صديد فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة والثاني في المثال مخصص للأول
جميل ذلك بيان عطف البيان فأما عطف البيان dan na tambayi tambaye ka menene abdul bayan na ji malaman nahu na cewa abdul bayan sai ka ce fahuwa tabi' fahuwa tabi'ul jamid الموضح لمتبوعه وهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات شنو التابع أما التابع shine mai bin wannan sa kalmar da take bin wani domin shi atuhu biyu yake game da mai abin da wuce baya irin yadda badal ke bin al-mubdal minhu to shi ma haka yake irin yadda na'at ke bin al-man'ut wato na'at da ma yana cikin mai at-tawabi haka al-atfu shi ma yana cikin at-tawabi fa huwa at-tabi'u lafazi ne da ke bin waninsa sa aljamid kuma lafazi ne wanda yake jamid za mu fahimci me jamid nan gaba almuwaddihu li matbu'ihi wanda yake bayyana abin da yake bi din fil ma'arif in kowanne ma'arifa ne bayyana shi in kowanne ma'arifa ne sannan malam me ka kai musu magana sai muna hakuri mana su ta wani surutu haka an gane ko yanzu kaga da zaid da ibrahim da isma'il kowanne ne ne ma'arifa ne saboda haka idan abu ma'arifa ne ana son a fito da shi fili shine al-muwaddihu li mutawajjihi fil ma'arif al-mukhassis lahu fil nikrat in kuma ne kira ne yana son yi takhsisin sa wato aikin da atafu ke yi shine lafazi ne da yake zuwa a bayan waninsa idan wannan waninsa din ya zanto ma'arifa ne sai ya ne sai ya fito da shi fili ya bayyana shi idan kuma abin da yake bidin ya zanto na kira ne sai ne sai ya keɓance sai ya taksisin sa shi ne abin nufi wato zai bayyana a fili za mu gane wannan an gane ko fa misalu atfil bayan fil ma'arif idan kana son gane atfil bayan a cikin ma'arif kakan ce a larabci ja'ani muhammadun abuka ja'ani محمد أبوك yayin da ka furta wannan kalmar ja'a ne muhammadun abuk wato kaga ja'a fi'ili ko muhammad fa'ili wa huwa marfu sai zanto abuka ya zanto ne atafu ne ataful bayan ne ataful bayan ne a nan wurin to kasancewar lafazin muhammad a nan wurin ma'arifa ne sai zanto abuka me yake masa tafsirin sa yake ko kuma yaddahu yaddahu domin ta iya wa banda mahaifinka Muhammad akwai wani Muhammad din akwai wani Muhammad din sai kawai zan ce ja'a ne Muhammad kaga anan gurin an tafi hajatin yanzu an ta ta'arifu min allazi ja ka san waye yazo shine Muhammad kuma an ta ta'arifu adadan min al-muhammadin محمد الطويل محمد القصير محمد تاجر محمد شاعر محمد عالم محمد طالب علم ba ka fiye zuwa Muhammad bane ba kuma ka san adadi na Muhammad ba cewa amma lalle ka san ba Zaidu bane ba Isma'il bane ba Yaqub bane ba innama al-ja'i huwa Muhammad lakin ayyu al-muhammadayn ayyu al-muhammadayn idza kanu ithnayn aw ayyu al-muhammadin idza kanu jama'atan muta'addidatan kullu wahidin minhum musamma Muhammadan ayyuhum ja'aka ina fata mun fahimta da muke ja'ani muhammadun abuka kaga anan gurin waddahtu al-maqsud bil muhammad ina fata mun fahimta to kaga anan ko kuma ka ce ja'a ja'ani abin da ya yawa ja'ani muhammadun abuka fa abuka atfu bayani ala muhammad wa kilahuma ma'rifa kaga lafazin muhammad ma'rifa ne domin alam ne lafazin abuka shi ko ma'rifa ne domin menene ne مضاف وان مضاف الى اسم معارف جميل جدا والثاني في المثال موضح للاول لفظ ابوك اتكلم من المثال فيك بين دمي لفظ محمد هنا فتور الشيء في لي اغاني وانا محمد أه. ومثاله في النكرات قوله تعالى تعالى من ماء صديد فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة والثاني في المثال مخصص للأول جميل آه ماء سديد ومثاله في النكرات قوله تعالى من ماء سديد عندكم اسقى من ماء سديد هذا لفظ الماء نكرة ne ko ba haka ba sadid a nan gudu ya zama atufu bayan ne kenan fa sadid atufu bayanin ala ma wa kilahuma nakira kaga da ma'in din da sadidin kowanne nakira ne wa tsani fi misal yukhassisu lil awwal wannan ya zama takhsisu ta yake yi an gane ko yufqa min ma'in ana shayar da shi daga wani ruwa haka aka ce wani ruwa ana maganar dan wuta ne Allah tsare mu da ana sai biki daga wani ruwa to wannan ruwan yanzu baka san ba wani iri ne an ce wani ruwa wani ruwa mai sanyi wani ruwa tafasashe wani ruwa mai daɗi wani ruwa na zartsi da ka san kowanne ne ba domin lafazin maɗin yusriku ala jami'i anwa ilmiya zai gaskata kan kowane nau'i daga cikin nau'ika na mai na ruwa amma lokacin da kace fadid ka gani khasafta ma al-maqsud kamar ka keɓance ruwan da ake nufi din wato mutum ya tambaya wani ruwa kenan sai aka ce fadid to kaga kowa ya san kenan ruwa ne na azaba ba ruwa ne na rahama ba ba ruwa ne mai daɗi ba domin asalin fadid din shine ruwa na gyambo ina fata mun fahimta waɗansu malaman luga suna fassara shi da ruwa ta fasashe amma ruwa na gyambo shine fadid iska min ma'in fadid isa aka ce tujarra'uhu wala yakadu yusibuhu ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ التجرع حين هنا kokarin kwankwadarsa amma wala ya kadu yusibuhu amma ba zai iya hadiya ba saboda bayar daɗin hadiya ga wari ga tafasashe ne ga haka dai sun gana azaba ne Allah tsare mu to kaga anan gurin bambanci kenan da ja'ani Muhammadun Abuk da kuma mimma'in sadid al-atafu fil awwal muwaddihun لمتبوعه بينما العطف في الثاني مخفف لمتبوعه أظن أن هذا واضح مه. بلاني بقى مه. وهذا أدان إذا كان سلمي يؤيد نأت بأطف بيان ده أبو ديني شوفها ده كان زولي رأي ما لسه كذا ذاك السنتين نأت أو أطف بيان haka suke sai su baka zaɓi in ka gada maka samu suna na ata in ka gada maka samu suna ne a tafi bayan eh eh ban ba a bambancin su kaɗan ne akwai inda yake zama a iya karɓar sai zama ɗaya da ɗaya shi da badal duk ɗaya ne amma akwai inda ba a yadda akwai waɗansu badal mawarid waɗanda aka yi wato aka keɓance su su ba zai zama abin nan ba amma za ka samu fi galibal ahwal wato na farko daidai yake da badal fi galibal ahwal na biyu kuma daidai yake da wato na'at misali ce na'atun a wata koya kar mu shiga cikin wani abu mun yadda zai zo muke karantawa shi kenan ci gaba
وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وهذه الحروف هي الواو وهي لمطلق الجمع فيعطف shi yasa da yawa daga cikin malamai waɗansu suna ganin kawai ataf na hakika shine wanda zama ambata yanzu atafun nasak domin atafun nasak yana bukatan kawo harful atafi bayna tabi wal matbu amma wancan kuma bukatan kawo wannan harfin saboda haka dole ko dai shiga cikin badal ne ko shiga cikin na'at ina ba da gun fahimta amma wannan tunda akwai harafi a tsakiya kaga an bambance shi da badal an bambance shi kuma da na'at shi ne cewa amma atfun nasaq fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa bain matbu'ihi ko yatawassatu bainahu wa bain matbu'ihi ahadul huruf al-ashara wato shi a atafin nasak domin dama an nasak din shine jera abu wani kan wani wani bayan wani shine an nasak akan ce nasaka yunasiku at-tanfiq wato shine nazarin kalmar jeranta abu ɗaya bayan ɗaya ina fata an fahimta yasa a larabcin zamani idan kana zuwa kasashen larabawa kofar ofis sai ka ji an ce mudir tanfiq wa tafsir me za ka fassara shi kenan at-tanfiq wa tafsir wato shi ne kamar plana kenan mai planin din abu mai tsatsara shi yawwa shiryawa da tsarawa kasan hausa ba yaren ilimi bane ba yasa su ba sai da zamu ce ko ba haka ba dole sai ka tsara turanci kana son ka fito da kalmar inda yaren mu na magana ne a kasuwa ba na ilimi ba na'am wato kaga atafun nasak daga cikin harfansa a wato na da shine al-tabi alladhi yatawassatu bainahu wa bain mutumuhi ahad al-huruf al-ashara shine tabi wanda abin da yake shiga tsakaninsa da wanda yake bi kaga at-tabi din ai shine kalmar da ke nan ko al-mutumuh din kalmar da ta riga ta wuce ina fata an fahimta kamar idan ka ce jaa muhammadun wa khalid kaga anan gurin muhammad shine wa المتبوع المتبوع قال شيء مي التابع to wannan kaga tawassata bainahuma wannan shine almutawassit bainahuma almutawassit bainahuma wa huwa harfu al-atf harfu al-atf dai daga cikin huruf al-atf kenan shine yake shiga tsakiya shine ce wato ataf na an-nasak al-atf an-nasak هو الذي هو التابع شيني التابع وتوانا كينكو الذي يتوسط بينه وبين متبوئه أهل الهروف العشرة وندا ɗaya daga cikin haruffa guda goma na atas suke shiga tsakanin shi da mutubudinsa ina fata an fahimta sai ce mai idza kana maji'uhuma ma'an
wa hadhihi al-huruf hiya al-waw yawa to okay na ce to والعلم yace مطلق الجمع فيوصف بها فيوصف فيها المتقاربان نحو جاء محمد وعلي ممتاز إذا كان مجيئهما معا idza kana maji'uhuma إذا كان مجيئهما معا mm وي- ويوصف بها السابق على المتأخر mm نحو جاء علي ومحمود mm إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي mhm ويوصف بها المتأخر على السابق mhm نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي waɗannan harfa guda goma ga sunan zai zana su ɗaiɗai na farko harafin wawun ɗaya ne daga cikin hurufin atafi alwawu an gane ko wahiya wato ita wawun akan kawo ta ne a larabci li mutlaqal jam'i kawai dan hada kalmomi mutlaqal jam' me yake nufi mutlaqal jam' shine zai fassara maka shi wa ta fujihal mutaqarinani wanda suka zo tare a iya adafin ɗaya akan ɗaya ta hanyar wawu almutaqadina ne waɗanda suka zo tare kenan na hau ja'a muhammadun wa ali muhammad da ali sun zo idza kana maji'uhuma ma'an idan tare suka zo ka iya amfani da wawun wa yutafu biha as-sabiqu 'ala al-muta'akhir kuma ana iya kawo ana iya yin adafin as-sabiq wanda ya riga zuwa al-muta'akhir akan wanda ya zo daga ƙarshe nahu ja'a aliyu muhammadun na ja'a an ja'a aliyu wa Muha- wa mahmud wato ali da mahmud sun zo idza kana maji'u mahmudin sabiqan ala maji'i ali idan ya zanto mahmud shi ya riga ali zuwa kaga da in kana son ka faɗi wanda ya riga zuwa ne da sai ka ce mai ja'a mahmudun wa ali amma anan gurin kawai so kake ka bada labari mutlaqul jami'in kenan ويطف بها المتأخر على السابق كما أكن إيه كاو نكرشي أكن وان دي رجازوا كما نكرشي جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي idan ya zanto Muhammad shi ne zuwa ƙarshe Ali ya riga shi zuwa wato dai atafi da wawun baya nuna wa ya riga wani ina fata an fahimta yanzu dan ka zo ka ce ra'aytu muhammadan wa aliyan ta iwa haka suka shigo gaba ɗaya lokaci guda ka gansu ta iwa ali ka fara gani sannan muhammad ta iwa muhammad ka fara gani sannan ali lafazin wawun din baya tantance wa ya riga zuwa ko wa ka riga gani hiya tadullu ala mutlaqil jam'i kawai da abin da take nuna wa abubuwan guda biyu sun faru ba tare da fayyace ayyuhuma hasala awwalan qabla akhirih ina fata an fahimta kawai abin da yake nuna wa kenan sai ce me
الفاء الثاني الفاء harafi na biyu shine fa وهي للترتيب والتعقيب ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة da kyau lafazin fa idan an yi atafi da ita to ita za ma ta dullu ala at-tartib wa at-ta'qib at-tartib wa at-ta'qib abu guda biyu take nunawa lokacin da aka yi adafi da fa na farko at-tartib cewa lafazin da ka ambata na biyu lalle na farko da ka fara ambata ya riga shi zuwa sannan kuma shi na biyan na farkon na zuwa ya zo ba tare da an samu jinkiri a tsakaninsu ba shi ne cewa ma'anar tartib abinda ake nufi da tartib an na sani ba da al'awwal lafazin na biyu ya zo ne bayan na farko ya riga ya zo wa ma'anar ta'aqib ma'anar ta'aqib kuma annahu aqibuhu bila muhla dab da shi ya zo ba tare da jinkiri ba muhla shine jinkiri ai bila ta'khir kun gane ko gashi nan zai baka misali kamar ka ce me نحو قدم الفرسان فالمسافر lokacin da kace kadima al-fursan fal musaf kadima al-fursan al-fursan ai ma ya dawaki ke al-musaf kuma matafiya a ƙasa kadima al-fursan fal musaf to dalle an yadda cewa al-fursan su suka fara zuwa sannan me sannan al-musaf amma shin akwai wani gap a tsakani ko wata ratan lokaci a tsakani babu waɗannan na zuwa kawai sai ga waɗannan sun lafazin fa abin da yake fa'idantarwa kenan ya dole ala tartib wa ta'qib wannan na zuwa sai wannan kamar ka ce dakhala muhammadun fa zaidun muhammad na shigowa sai kuma zaidu shi ma ya mai amma waye riga zuwa lalle muhammad riga zuwa amma hal wujid at-ta'khir wal muhlatu bainahuma la ليس هناك تأخير وليس هناك مهلة بينهما بل بمجرد ما دخل محمد قبل أن ينزل دخل أقبه زيد أبن دفاع تكنون ويكنا إنا فتاهم فهمتا مهم.
إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة قابلي wannan zaka faɗi wannan larabcin ne kadimal fursanu fal musatu idza kana maji'ul fursanu sabiqan idan su mahaya dawaki su ne suka fara zuwa ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة amma ba a samu wani jinkiri ba tsakanin su mahaya dawaki da kuma wanda suka tafi a ƙasa wannan suna zuwa sai ga wannan sun zo الثالث أمة وهي للترتيب مع التراقي ومعنى الترتيب قد سبق ومعنى التراقي مم.
أن بين الأول والثاني مهلة مم.
أو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليه جنودا أو أختها ومثال الإباحة ادرك الفقه أو النحو فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو يجوز الجمع نعم يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة lafazin au shi ma ɗaya daga cikin huruful ataf ne wa huwa shi harafin au din litakhir akan kawo shi a larabci don zaɓi awul ibaha ko kuma don nuna halacci idan an ce zaɓi a kawo abu guda biyu ba yadda ka ɗauke su su duka ba sai dai ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya ka zaɓi ɗaya ka bar ɗaya shine at-takhir din al ibaha kuma don nuna halacci wato in ka ga dama ka ɗauki wannan in ka ga dama ka ɗauki wancan to me bambanci tsakanin su shi ne cewa farko bai nahu ba an na takhira la yajuzu min ma'ahu al-jam shi at-takhir ba za ka hada duka guda biyun ba idan an ce ikhtar hazain al-amrayn dole za ka dauki ɗaya ne kai ne ka bar ɗaya amma idan an baka ibaha fa kana da dama ka dauki ɗaya ka bar ɗaya kana da dama ka dauka duka dan ibaha ne la yajuzu al-jam'u لا يجوز معه الجمع التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة أما إباحة يجوز معها الجمع كأي حتى يرد ودابين فمثال التخيير كما إذا ذات إذا باك فيها تزوج هندا أو أختها كان قدامك أو هند كوكما يرؤوتا وتسنى بياكو قوما سأشي تكو إتا كويتا kaga nan an baka ne zabi in ka ga maka dauki ta in ka ga maka dauki yar ta kokon wata amma ka hada su su duka ka aure su zai yi ba zai yi ba wa misalul ibaha amma misali na ibaha fa shine udrusul fiqha aw an-nahwa kana da dama ka karanta fiqh ko nahwu to kaga nan ibaha ne an gane ko idan ka ga dama ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya in ka ga dama komai ka haɗa duka to abin da zai tantance maka wannan shine karina alama cikin alamomi fa inna ladayka min ash-shar'i dalilan ala annahu la yajuzu al-jam'u bayna hindin wa ukhtiha biz-zawaj kana da dalili a shari'ance wanda ya nuna maka cewa ba shi halatta ka haɗa hindu da 'yar uwarta a aure wato ka auriya da kanwa lokaci guda wa an tajma'u bainal ukhtaini a ga wannan yana daga cikin hurmat alaikum har aka zo kan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ولا نشك في انه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسه اما او ذن كراتو يا halatta lokaci guda kana daukan darasin nahwu kana daukan darasin fiqh in ka gama wannan ka shiga wannan in ka gama wannan ka shiga wannan ka dauko wannan littafin ka dauko wannan hamkallah to lafazin au abin da yake fa'idantarwa kenan shine ne التخيير او الاباحه جميل طيب الخامس أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاسم na manta ya kamata da a ce kowanne daga cikin su muna kokarin kawo su ko cikin qur'ani ko cikin hadisi dole su abin yi muku tsawo amma zai taimaka muku amma da mun kawai ai ta bada misalai na larabci da sai mu ce yanzu mu fara daga kan wannan din mu fara daga au ina za mu samu au ta al'ibaha ko ta at-tafsir a cikin alqur'ani mai girma bismillah malam ka daga ni eh yawa wannan aukin ta mace ce ta ibaha ce ko ta tafsir eh ku tsala jima shi kadai ya kuce haka shi ya lalbo kayansa kuma sai ku an zama ku a hakikanin gaskiya wannan audan ta ibaha ce ina fata an fahimta tunda Allah na maganan cewa ya halatta ka ci abinci ko a gidan mahaifinka ko a gidan mahaifiyarka ko a gidan baffanka yan uwan mahaifi ko yan uwan mahaifiya duk inda kaje ka ci abinci ya halatta ina fata an fahimta la bin hada kun an takulu in bi yuti kuma abuti abai kuma abuti kaza kaza abuti abuti abuti au au anan mun ta me take lil iba ba za ka ce zaɓi aka baka ba ta yadda in ka ta a gidan mahaifi bai halatta ka ta a gidan kanan mahaifi ko wani mahaifi ko ba zaɓi bane ba an baka menene ibaha to akwai wani wanda ya hango kuma ta audun ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi akan ku ku ci abinci a- a- jami'an a haɗe wato ku zo ku yi siyayya wanda ya kawo nashi wanda ya kawo nashi aw ashtata ko kuma kowa ya ci nashi daban wannan audun ta mace ce ta ibaha ce ba ta takayyur ba ce ba ta ibaha ce idan mutane suka ga dama kowa ya ci abincin sa idan suka ga dama kuma su yi ne su hada dan kana makwabci na sai a ce sai ka kawo kan kanka na kawo na mun ajiye mutu tare in mun ga dama mu yi haka in ta mutu zo in ta mutu zo ba kowa ya ci nashi amma wanne ne yafi tsakanin ci gaba ɗaya da ci a ware a ci gaba ɗaya yafi inda akwai nasu na hadisi da yake nuna haka na'am جميل wannan فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تمنع تبي تشي تتخير شي تتخير شي dan ba za ka hada gaba ɗaya ba sai dai ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan to shi kenan sai mu wuce gaba sai lafazin am
أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام نحو أدركت الفقه عن النحو lafazin am ana yin amfani da ta talabi ta'yin kana neman ya tantance maka neman tantancewa ba da hamzatul istifhami amma idan an kawo ta bayan alhamza ta alamar tambaya kamar ka ce da abokin zantanka a darasal fika anin nahwa shin nahwu ka karanta ne ko kuma fiqhu a nan gurin tatlubu minhu an yu'ayyin talabu ta'yin kenan kana neman ya tantance maka wanne ya karanta an fahimta ku to ita ma za mu same ta cikin alqur'ani na'am eh aw la yastati an yi aw la yastati ko am la yastati ne ko aw la yastati aw ne wanda kaga ba- an mu ko muke ne wa na'am Allahu khairun amma yushrikun to ubangiji ta'ala shi ne wanda alkhairi ke hannunsa ko kuma abin da suke yi wannan mai talbi ta'ayi ne ko saka babu domin aɗin na ya hamzatul istifham ce an da ta shiga tsakiya wato kuma abin nan ce tunda anan gurin asalin kalmar yadda take rubuta a cikin alqur'ani zamu ga haka ne amma to amma asali an daban sannan kuma ma daban sai aka yi idgami ko aka shigar da wannan yudin da haka aka yi shidda a nan gurin amma asalin ta amne daban Allahu khairun amma yusrikun ko saka babu wannan talabi ta'yin na'am a antum a'lamu am Allah antum a'lamu am Allah lalle haka ne wannan malli talabi ta'yin eh ko ko me eh banjo جميل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها نفس ماذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوت أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوت to mu karba a haka na sabu ala madad ba mu so mu dogon bayani amma a zahirin abin da yake nuna kenan sai dai da an je can ciki akwai abubuwa kuma am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun tahun to ku karba dai haka saboda an fin wannan wato wato wani zai zo ce maka nan gudan ai ai dai take da ma'ana bal ko take wannan ba za mu shiga wannan babin ba bal hum qaumun tahun ko na maka haka na ba na kullu halin da mun karba to ai wannan akwai am a ciki a wannan daban take da wacce daban take dan ana son ka kawo wanda hamzatul istifhami ta riga yi ta mun gama da wannan ko sai lafazin imma bi sharti an tusbaqa bi ne
الثابت إما بشرط أن تسبق بمثلها وهي مثل أو في المعنيين قوله تعالى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ونحو تزوج إما هندا وإما أختها في لفظ إما إلى cikin حروف العطف amma bi sarti an tusbaqa bi misliha sharadin shine idan wata imma din irin ta ta riga yayi ta zuwa to ta biyan sai ta zanto harafin ne take harafin atafi wa hiya mislu aw ita kuma daidai take da aw wanda bayanin ta gabata fil ma'ana yayi aw din da take fa'idantar da imma a takhayyu wa imma al'ibaha to haka imma ma take amma ita imma sharadin sai an riga yake da wata yar uwarta sai ya zanto wani riga yake sharadiya ce amma ita wannan ta biyun ta zane ta atafci na hu qaulihi ta'ala kamar fashiddul wasaqa fa inna mannan ba'du wa imma fida'an kaga imma ta biyu din ita ce muke magana akan ta yanzu ita ma ta zama harful atafci wa imma fida'an wa nahu tazawwaj imma hindan wa imma أختها جميل جدا في بل السابع بل وهي للإضراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه نحو ما جاء محمد بل بكر والاشتراط للعطف بها شرطان الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة والثاني ألا ألا يسبقه ألا يسبقها ألا يسبقها استفهام ألا يسبقها استفهام ألا يسبقها استفهام نعم في بل وهي الإضراب بل أنا أنفاني اسمه من إضرابي الإضراب شنو كوري أبو ومعناه إذا كان سنك سمى عن إضرابي جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه sanya abin da ya riga ya balɗin zuwa kamar ma bai faru ba shi ne kawo jumla ma ja muhammadun bal bakrun wato muhammad bai zo ba bakr ne ya zo an gane ku ويشترط للعطف بها شرطان انا بقاطع شرط يجي دون انفاني بل ودون عطف الاول نفرق ان يكون المعطوف بها مفردا لا جمله abin da za a yi atafin faɗin idan to mufrad ne ba jumla ba an gane ku wasani sharadi na biyu Allah ya sibika istifham kada istifhami ya riga bal din zuwa domin idan istifhami ya riga bal din zuwa to kuma ta zama ba ta atafi ba kenan ta zama ta wani abin daban wanda shi ta bayanin su zai nan gaba
na'am na'am الثامن لا وهي وهي تستنفي أما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها مم.
نحو جاء بكر لا خالد
قيل إتما حرف من العطف وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها tana korewa abin da ya biyo bayanta hukuncin da ya tabbata akan abin da yake kafinta lokacin da kace ja'a bakrun ja'a bakrun haka ne la khalid ja'a bakrun la khalid to kaga anan gurin ja'a bakrun wannan shine hukuncin hakanta ala bakrun bi maza bil maji sai ka ce la khalid wato wannan hukuncin zuwa ɗin da ka tabbatar wa bakar shi ne kake kokarin kore shi gawa da khalid wato bakar ne ya zo ba khalid ba shi ne ma'anar cewa ne tamfi amma ba da ha nafsal hukumin lazi sabata lima qablaha wato hukuncin da ya tabbata akan abin da yake kafin ladin shi kake korewa abin da ya biyo bayan ta cewa bai tabbata da shi ba
التاسع لكن وهي تدل على تقرير حكم حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها مم.
نهوا لا أحب الاتصال مم.
لكن المجتهدين ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي أو يصدقها أو أن يسبقها نفي أو نهي مم.
وأن يكون المعطوف بها مفردا وألا تسبقها الواو جميل في لفظ لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعده abinda lakin take nunawa tabbatar da hukuncin abin da yake kafinta wato abin da ya zo kafin ta tabbatar masa da wannan hukuncin bayar da tabbas game da hukuncin wa isbatu diddihi lima ba'daha da kuma kore kishiyarsa ga abin da ya biyo bayan ta kamar ne la uhibbul kusala la uhibbu al-kusala a nan guri yace ba na son ragwaye ko kasalallu masu kasala lakinnal mujtahidina sai dai masu kokari ko masu kwazo an gane ko a nan gurin kaga la uhibbu al-kusala lakin dinnan me take tabbatarwa tana nuna eh, tabbacin rashin kaunar ka gawa ga masu kasala da kuma tabbatar da ita wannan kauna din gaba da al-mustahidin shine tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha wa ithbatu diddihi lima ba'daha an gane ko wato kaga kishiyar kasala shine ne kwazo to wancan baka son shi saboda kasala to wannan kana son shi saboda me kwazon shi kenan ijtihad din sa wa yashtaratu an yasbiqaha nafyun aw nahyun amma lalle ne ya zanto cewa annafi ya rigaye ta ko shi ko mai ko annahi akwai mafi tsakanin nafi da nahayin annafi shi ne mai ko da zance annahi kuma shi ne mai hali akwai bambanci tsakani ya za mu kawo jimla da za ta nuna mana bambanci tsakanin guda biyu mu kawo ta jimlar da ba ta nan wadda za ta nuna koriya ko da ke wannan ta riga ta nuna koriya la uhibbul kusala hada nafi an gane ko لكن المجتهدين an gane ku to sai wani ya kawo wata jumla da zata nahayu zai riga zuwa kafin lakin ka ce mai kenan la tusahibil asrara aha lakin as-salihina ko lakin al-atqiya ko lakin al-abrar la tusahib al-ashrar la tusahib al-ashrar lakin as-salihin ko lakin al'atkiya ko lakin al'abrar ina fata mun fahimta za ka kawo wata ne jumlar kamar ne la tashrab qa'iman lakin qa'idan lakin qa'idan yayi ai dukkan su kowanne ya gina ne akan akan alhazfu to anan gurin ina son mu fahimci wani abu lokacin da kake karanta ita lakin idan ka yi mata shidda ta haka kace lakinna to dole ka ce ne almujtahidina domin dole abin da biyu banta zai zama ne منصوب kaga nan almustahidin ta jam'ul muzakkar salim da ya zanto mansubun bil ya amma idan ka ce lakin kai mata tsauri to dole sai dai ka ce almujtahiduna lokacin da kai mata tsauri to ba za ta yi aiki ba kan abin da yayi wanta ina fata an fahimta kenan idan ka ce la tusahibil asrara lakin salihuna amma lakin salihina ina fata mai da la tusahib al ashrar lakin al abrar lakin al abrar amma idan ka ce lakin na to dole sai zanto ne al abrara idan kai mata shidda dole za ta yi mai aiki akan abin da zuwanta wajen sa shi zanto mansub amma idan kai mata dauri fa ta zanto muhimmala wato ahmaltaha al amal ka hana ta yin aiki kenan da haka abin da ya zo bayan ta ba zai zama abin nan ba zai zama abin nan ba dai ne mana ne bambancin su kai da auren ka wuce shi a ta fuskar ma'ana aiki maka magana ne bambancin su ta fuskar ma'ana ne bambancin su na hau baya da baro shi da ma'ana?
lakin da suna cikin a hurufin a kawafin lakin kuma ba ta cikin
Inguwa. yanzu idan kace ma kana muhammadin aba ahadin min zalikum walakin rasulullahi na kawo ta madan inji ko ya mai itirazi da wannan ni ma da naga daga hannu ba nace alhamdulillah kida itirazi zai mun da wannan walakin ya ce rasulu to
to haka ne za a yi ta lakin
idan an ga dama ba amma ba koyin shi ba amma dai asalin ka'idar shine idan mun ce lakin na to dole mu yi nasu ba idan ko mun ce lakin kuma dole mu yi duk abin da ba wannan ba ya zama kurujin alal asli to kurujin alal asli kuma yana buƙatar dalili kenan idan muka shiga dalilin sai sai mu fita daga wannan hurufin abasi shi yasa sai mu tsaya akan haka idan hali ya mu fita sai mu fita wani lokaci na'am eh me ya rubuta eh ban gane ba eh ok da yace lakin mustahidin ai ka bar wannan ne da yake cewa la tashrab qa'iman bal lakin qa'idan ka ga lakin da aiki akan qa'idan ba eh ina fata mun fahimta la tashrab qa'idan lakin abin la tashrab qa'iman qa'idan abin nufi la tashrab qa'iman lakin ishrab qa'idan amma saboda takaice zance ba sai ka mai ta wannan israf din batun za a iya fahimtar ta a cikin wancan zancen wato kaga kaga ai qa'iman na farko meye mawqi'uhum min al-i'rab la yadda mansubi ne amma mansubi akan ne akan wata hujja hal hal ne eh la tashrab قائما يعني لا تشرب حالة كونك قائما قال لي ولكن أه لكن قا قا قائدا ثم أن قائدا تجارا منصوبا على مين الحال إلى فتاة مهمة شكرا مالا
العاشر حتى وهي للتدريج والغاية والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا على انقضاء على انقضاء الحكم شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنبياء وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر جميل ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع ممتاز حرف النجوم شنو حتى وهي للتدريج والغاية أنا أمباني حتى للتدريج وتودنجم أبو دكي دكي شنو التدريج والغاية حرف وقلسي لفظ التدريج هنا الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا التدريج ما نفهم نوني wajen yankewar hukunci a hankali a hankali shine shay'an fa shay'an nahu yamutu nasu hatta al-anbiya'u mutane za su yi ta mutuwa hatta annabawa kan wato ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har je kan annabawa kenan wa ta'ti hatta ibtida'iyatan ghayr atifa sannan hatta tana iya zuwa a matsayin ibtida'iyya wadda ake fara zance da ita ba wai atafi take ba ba wai ta dora wani harafin kan wani ba ai ko wata kalmar kan wata ba idza kana ma ba'da ha jumla idan abin da yake bayan ta ya zanto jumla ne kamar ka ce ja'a ashabuna hatta khalidun hadir wato abokanan mutum zo hatta khalid ma kansa wato shi ma yana nan wata ce jarra sannan hatta ta iya zama a matsayin jarra wato ta zanto harfin jarri ce nahu qawlihi ta'ala hatta matla'il fajr kamar salamun hiya hatta matla'il fajr wato ila matla'il fajr kin wal hada qala muallif da haka mawallafi yace da kai wa hatta fi ba'd al mawadi hatta ta kan zanto harafin atafi ne amma fi ba'd al mawadi a waɗansu wurare ba a ko ina da ko ina ba saboda wannan rabe-raben nata kaga ta izantowa hatta ta kaza hatta ta kaza hatta ta kaza amma dai tana izantowa ɗaya daga cikin ne huruful ataf to a nan gurin cikin misalan da ya kawo mana wato ina ne inda hatta take wato harful ataf tsakanin da ashabuna hatta khalidun hadir da kuma salamun hi hatta matalal fajr hatta khalidun yau hatta khalidun anan gurin hatta ta zanto harful ataf an gane ku to wannan dai sune huruful atafi da malam ya kawo ya dan yi sharhin su sama sama yadda zamu iya fahimta harfa guda nawa kenan harfa guda goma wanda kowane ana abin da ake yi shine atafin nasal dama shi atafin da wani ya riga ya gabata baya da wahala atafin nasal shi ne wannan ina ga shi ne karshen darasin ku to babu da shi sai mu ce a ba shi ne karshen ba karanta wannan karanta wannan bayan a tafta
حكم هروب العطف قال فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد وأقول هذه الأحرف هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا فخالدا معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله نحو مررت بمحمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المخفوض مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا نهو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا فيرسل معطوف على يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على على الاسم وأن الفعل يعطف على الفعل جميل wannan hukuncin kawai yake so ba ka fa yana tafta alamar ko in rafata idan ka yi sun kalma akan kalma da take marfu'iya to ita wannan tajin da ka yi sun ta ita ma dole ta zanto marfu'a aw ala mansubin nafatta aw ala mafqudin kafatta aw ala majzumin jazanta taqulu qama zaidun wa amrun ka ga nan zaidun fa'il ne wa amrun amrun ya zanto ma'tufun ala zaid fa huwa kadhalika marfu'un bi raf'i zaid wa ra'aytu zaidan wa amran a nan gurin zaidan ya zanto fa wannan bihi mansub wa amran ma'tufan alayhi wal ma'tuf ya'khudhu hukm al ma'tuf alayhi wa marartu bi zaid wa amrin wa zaid lam yaqum wa lam yaqut kuma wadannan ababe ne masu sauki ina ba hadhihi al ahruf al ashra تجعل ما بعدها تابعها في حكمه الإعرابي waɗannan haruffa guda goma sukan sanya da abin da ya biyo bayan su yanda ya zanto mai biyayya ga abin da yake ne kafin su wajen hukuncin li'irabi فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا نهوا قابلني محمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا نحو قابلت محمدا وخالدا فخالدا معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله نحو مررت بمحمد وخالد فخالد معطوف على محمد والمعطوف قبل المخفوض مخفوض وعلامة قصده الكثرة الظاهرة وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا لم يحضر خالد أو يرسل رسولا إن جمع أنه شيء كوي كي بكاتا بياني لم يحضر خالد أنا أقول كان كوري هلرتا مي خالد aw yursil rasulan dan shine kawai abin da ya samu banda kan dan wancan dukan su ataful asma'i ne alal asma amma ne yanzu to atafu fi'lin ala fi'l shine sai ya bayanin sa yace fa yursil ma'tufan ala yahdur lafazin yursil anan gurin ya zama to ma'tufan akan ne akan yahdur wal ma'tuf ala al majzum majzum wa alamatu jazmihi sukun wa min hadhihi al amthila تعرف أن الاسم أن الاسم يعطف على الاسم وأن الفعل يعطف على الفعل كذا أنا أقول لك إنك لم يحضر خالد أو يرسل رسولا wato Khalid bai zo ba sannan bai turo da manzo ba bai zo ba haka kuma bai turo da manzo ba ka ganin gurin lafazin yursil ne ke aiki a kanka lamfincin da ta yi aiki a kan ya hadur to abin da ya bayar da dama hakan ta faru shine faruwar mai au harafin atafi kenan da ya shiga tsakiya alakul hal waɗannan ababe ne masu sauki na fatan mun fahimta wa alaikum salam lakin Allah lakin ana gudun muhimmala ce anil amal ke ba ta da aiki cikin sa Allah sai zanto muhtada wakan sai ta zanto muhimmala ce anil amal tamaman eh eh sai tasirin irabin shi yasa ya kawo fi ilmi mudari'i tunda shi fi'ili madi mabani ne fi'ili mudari kuma mu'rab ne to dan yi nuna maka tasirin da irabin shi yasa ya kawo shi na'am me zai hana ana yawan arfin jumla kan jumla ana iya ko nan gurin din ma lam yahdur khalid aw yursil rasulun ai arfin jumla ne akan jumla eh eh ism tafdil eh akan asali ke zuwa eh shi ma ism tafdil ne ahsanu a'lamu shi ma ism tafdil ne ya kuke tambaya game da shi to da ba aina ga durfa ba ba ga durfa kai a fahimtar ka yana iya zuwa durfa abinda baya karba shine nasaba ai baya karban kai tanwini mamnu'un min as-sarf ne kwarai da gaske wato wurin da ya kamata ya samu jarra sai zan so yawwa majrurun bil fatha eh kamar aina to kawo abin da ke kafin sa kawo abin da ke kafin sa to anan guda zama bi hasan nabi ka ni amalu ka da ku haka ayar take zai iya zantowa a hasani amma idan an same idafa idan ya samu idafa zai iya zantowa haka zai iya samun kasra amma idan babu idafa ba zai samu kasra ba na'am ina jin ka ba su da bambanci kawai idgami ake kamar lakin ana ne ai sai aka ikhtisarin ta zanto lakin na eh lakin ana shine asalin zancen na'am lakin mustahidin to shine zama karanta nan gura a karshe ai afafi ne shi yasa atafin ya cire ta daga wannan damar ta yi rufa akan can gudu la uhibbul kusala lakin mustahidin sai zanto wato abin da ya aiki a cikin kusala shine ya aiki a cikin almustahidi ka fahimta na'am eh bai kawo shadda ba a ciki eh wannan aina cire ne na ba da wani misali na daban don in faɗi lakin a karan kanta yawwa na'am alaikum salam eh a'a shi yasa ya tantance muka cewa litakrir aw ibaha to a wannan shakka sai an tambaye ka ما الذي تقصد بكلامك هذا هذا التركيب kuma a nan gudan ai ba shakka ba ce ba kai ne yanzu kake ganin shakka ce amma a nan gudan kai dai tabbas ɗaya daga cikin biyu ne ka gani kowa ne dai kowa ne yahudu ila at-tahyir dole na'am na alaikum salam mhm mhm eh ya zanto lafazi da guda ɗaya ba jumla ba wato ba jumla cikakkiya ba mhm balin gobe wajen wajen lakin da wajen ne wajen bal وهي للإضراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه له جاء محمد ما جاء محمد بل بكر ويشترط للعطف بها شرطان الأول أن يكون المعطوف بها مفردا كذا لفظ بكر أي مفرد ني كذا أي لا جملة با جملة با كما جاء محمد sai ka ce ma ja a muhammadun bal bakrun wato baka ce ba bal ja a bakrun kaga idan ka ce bal ja a bakrun ya zo ne jumla ce amma a nan gurin bal bakrun kaga mufrad ne kai a bakin sa kan can wasani Allah Allah ya tsuka hakki faham na'am ina jinka eh shi ne ce mutlaqal jam'i kawai tana nuna haduwar abun guda biyu ba tare da tantancewa ya riga zuwa ba ta iyawa na farkon ne ya riga zuwa sannan na biyu ta iyawa tare suka zo ta iyawa na karshe ya fara zuwa sannan na farko amma kawai wawun kawai li mutlaqal jam'i wato dai da an kawo atafi da wawun baya nuna wane ya fara zuwa sannan wane kawai yana nuna sun zo ne kila gaba ɗaya kila daban-daban shine mutlaqal jam'i kenan na'am ina ga mu takaita kar mu abin nan mu takaita dai mu mu takaita ga waɗansu daga ne wace su takaita kana ta ci gaba abin nufi a gaskiya ina da wata tafiya da zan yi zan zuwa katsina kuma ina so in je in dawo kan kari yadda ba za mu sami gibi a karatun riyadu salihi na bana gori tuwa haka ba za mu ci gaba da littafin adab ba akwai wani dan da yake cewa shi na ganin da za a canza wani littafin da wani karami wanda baya da girma irinsa da ya fi kuna da wani littafi karami wanda ba wannan ba adab ku kuke shiga kasuwar littafai a to mufassal ai girman su da da wannan in dai mufassal sai da kawai don kuna ya haya islamic shi ne magana baya samuwa na yadda baya samuwa to sai a samu wani wanda yake samuwa wanne ne yake samuwa ku lissafa min inda cikin littafin adab wanda suke samuwa kuma na ƙasa al-mufassal sai ko me al-muntakhab al-jadid akwai na al-jadid ne eh ban ji ba al-jadid fil adab al-arabi to wannan mun taɓa ganin shi ba da zan gan shi na da kyau da zan gan yana da kyau tun da hukunci akan abu sai in mutum ya gan ne ya karanta na san muntakar na san al-mufassal to amma idan muka dauki al-mufassal daidai yake da wannan wajen girma sai dai kawai bambancin kuce shi yana samuwa a kasuwa amma zai kai wannan girma ko shakka ba inda al-mufassal ne ma na karanta kuma asali a adab a matakin farko saboda haka na san shi zai kai wannan girma amma al-muntakab bai kai wannan girma ba al-muntakab a cikin ganin amfanin littafi idan ya zanto gajere ne duk lokacin da kace ka gama na ɗaya sai ka ji wani ƙwarin gwiwa wajen shiga na biyu amma kai ce kira kana littafi na ɗaya shekara biyu sai ka ji ba ƙwarin gwiwa haka ban ji ba na yadda yana da sauki ni kana dalilin da yasa na ɗauki wannan na karanta shi ne naga yana da sauki kuma sannan duk abin da kake bukata na adab ya hada maka shi ka saka san adab da ma shine ai a shi'ir wan nasr idan ka zo kanshi a shi'ir din ya karkasa zuwa ga shi'ir jahili a shi'ir al-islami na asr al-islam da kuma a shi'ir al-amawi al-abbasi sannan idan ka zo an nasr din ya karkasa maka tsakanin abin da shafi khitaba da abin da shafi maqala da abin da shafi qissa da abin da shafi menene gaba daya wato adab din ya tattare maka fi a wuri guda wannan na yarda da wannan amma matsalar kamar yadda suka faɗa ba a samun littafin a kan ina jin ka
karatu suka zo kamar nan bayan misali ko shekara biyu zai yi zai gama wannan shekarun da aka yi ta ce amma idan irin mutakam ne misali a shekara biyu da zai zama sa zai iya sauke ko da da kai yanzu zai ke koyarwa abin da wajen waya ba a ke yanzu ko zai rasa sai su rasa da zai koyar a yi san shi ma zai koyar da
shi ya zanto daga cikin sharuɗin karatu ɗin a samu lokaci mai tsawo so wata ustazin ya dole zamani ne amma kuma lokacin ya mana kaɗan yanzu gaba da to shi kenan idan da za a samu muntakaf din sai ku samu muntakaf zai kyau ba na opposing din muntakaf ne a karan kaina na san an taba karanta shi a haya islamic lokaci mai tsawo ana karantar da shi to amma ta abinda wannan ya harada ne kawai nake kallo wancan abinda wannan harada a nan gudun a can sai an bi duka da zaɗin amma dai za a iya yi din alal akalla za ka iya samun wani kusa da bashi da sai mu samu man takaf din ana samun sa'a kasuwa ko to kaji mai littafi shi kuma ya ce baya samuwa kai ka ce ana samu amma shi mai littafi a can guda ai shi da hujja tun da shi dan kasuwa yanzu yanzu na yadda da muntakhab ban san littafin wancan aljarir fil adab al arabi da kuka ce ba ban san shi ban taba karanta shi ba ban san shi ba da za mu gan shi kila ya ba mu dama mu abin nan na yadda da muntakaf na yadda da wata muzakkira da yan dora suka da karantarwa ta yan ta abin nan duk cewa ita ba ta hada komai da komai ba mutala'a ko an-nusus an-nusus wal mutala'a wani littafin al-nusus wal mutala'a da malaman daura suka da karantarwa daga jami'atul islamiyya cikin waɗannan duk wanda kuka samu daga nan zuwa rana cewa sai mu ci gaba idan ba ku samu ba sai mu ci gaba da wannan har ku samu ko dai an nususul mutala ko kuma al muntakhab al muntakhab zan fara daga na farko ko yayi daidai yayi daidai Allah samu dace sai magana da ka kawo ta biyu ka ba da shawaran cewa mai jahada a sa darasi na balaga nace idan an samu mutum biyar da za su iya ba ruwana da cewa sai muna da yawa mutum biyar kadai yanzu ka nuna mun mutum biyar tabbatattu ka kai da kai ne daya suwaye guda hudu tabbatattu wanda wanda wannan ko ana ruwa ko ina gari ko ba na gari za su zo kuma sai sun zauna sun jira ni duk inda zan je in dawo mutum mutum biyar tabbatattu wannan daga hannun ni ban yi da shi ba gaba ɗaya wallahi tallahi cikin taro ne ta yadda ya san in ya sauke in ka sauke haka ba za ka iya da shi ba don shi kenan inda za a samu mutum biyar tabbatattu sannan ranakun da nake da su zan iya ba ku ɗaya daga cikin biyu ne ko litinin da la'asar ko talata da la'asar banda su ba da wani lokaci litinin da la'asar talata da la'asar wato na fi sha'awar talata sama da litinin na fi sha'awar talata sama da litinin litinin zan iya yiwa in karba amma na ina da abubuwa da yawa a cikinta amma zan iya yi kawai abin da nake so a samu mutum biyar kuma waɗanda suke da gaske ma'ana mutum biyar ɗin da yake idan muna karanta za su fahimta idan muna karanta za su fahimta to kuma kowa ya san kanshi cewa idan ana karanta zai fahimta zai iya sani ya san matakin karatunsa ko fahimtarsa musamman akan abin da ya shafi harshen larabci domin a hakikalin gaskiya ya kamata duk wanda na ce buɗe ka karanta zai iya buɗewa ya karanta kuma da hanzari haka balaga tana da daɗi kwarai da gaske amma idan mutum ya sami dan mabada na harshen larabci tana da daɗi sosai sosai da sosai mutum zai iya magana sosai da sosai kuma a gaban kowa kuma ko ina aka sa kai magana zaka iya yi kuma zaka iya sajewa da kowa ita dama balaga abin da take koya mutum kenan li kulli maqamin maqalu idan kaje ka samu mutanen karkara za ku tahira da su irin tasu ka saje ba yadda za a yi ka nuna kai dan binni ne dan ba za ka tiri ba su ba idan kaje ka samu wanda kowane mutane tabaqat na mutane ka san yadda za a yi magana da sarakuna ka san yadda ake magana da malamai ka san yadda ake magana da jahilai ga magarin mutane kowanne ka san me za ka faɗa masa wato balaga tana da daɗi matuƙar ƙwarai da gaske in dai mutum ya iya ta kuma tana amfani ga da'iya dan salo ne na magana akan gane tasirin mai da'awa tsakanin wani da wani gwargwadon yadda balagar kowa take ba su zai na daya sai waye na biyu zaɓa zan yi aƙil na biyu kenan sai waye na uku umar na uku sai waye na hudu ina zuwa mu'azzam ina zuwa karka damu sai waye na na hudu me ya sunanka abu bakar na hudu ma'azam kai ne na biyar eh yanzu idan yanzu ku waɗannan guda biyar din ne abin amfanin wannan yanzu ko mutum ɗari suka zo ni ba zan kore su ba ko mutum ɗari biyu suka zo ba zan kore su ba amma idan babu wannan guda biyar din a cikin su ba zan yi karatu ba shine kawai magana sannan in kowa bai zo ba cikin su ni bai mun laifi ba amma in ɗaya daga cikin biyar ɗin nan bai zo ba shi ya min laifi bisa ga wannan ka'idar malam kun yadda sai ka rubuta sunayen su ga sunanka ga ga abubakar ga akil ga ga umar ga mu'azzam sai ka rubuta sunan su idan muka ci gaba da karatu mu ga wani ya ƙara kwazo sai ka ƙara rubuta sunansa mu ga wani ya ƙara kwazo sai ka ƙara rubuta sunansa in na ga wani yana yawan musharaka a cikin karatun alamar yana fahimta kenan sannan baya fashi sai mu ƙara sa sunan shi amma duk sauran kowa in ma ya fi haka yawa duk su zo amma dai ka'idar shi ne ba wanda zai fahimta sai wanda ya kai mataki ya fahimta wannan ita ce ka'idar eh ranar talata kenan ko talata da yamma da la'asar da la'asar eh littafi yawa albalagatul wadiha shine dai wajibna abana kazalika yafaluna yana da kyau littafi ko farko yana shi wallahi shi ma kaga a balaga ya tattara ababe da yawa bangarorin balaga duk ya tattare su wuri guda kuma uslubi mai saukin gaske don duk wanda ya karance shi to ya samu buɗe ilimin balaga zai iya karanta kowane littafi da kansa na balaga in dai ya fahimci wannan albalagatul wadiha wallahi zai iya karanta kowane littafi na balaga in dai har mutum ya fahimci shi yana da yana da kyau sosai ka rubuta sauran to shi kenan za mu fara daga talata mai zuwa ko Allah shi mu lafiya eh anan dama ba a gadon kai ba anan zamu bayan ana yin la'asar ana yin la'asar insha Allah ta'ala eh dan ba Allah ba zai ba mu da zamu rika fara karatu zamu rika fara karatu hudu da rabi daidai hudu da rabi daidai da izinin ubangiji Allahumma amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك